الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبأفه تمهى السيئات أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن ما درجة هي الأمة النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من أن cikin bayani bisa kan ibadodin zuciya wanda la shakka su ne ibadodin da suka yi kowace ibada da muke domin ibada zuciya ta yi ibada gangan shiki ta yi ibada dukiya ta yi wata ibada da bawa za shi don saboda abu ne wanda ya shahi imani da aƙida da tauhidi na bawa na Allah subhanahu wa ta'ala muna nan cikin usulul iman shine shika-shikan imani guda shidda wanda manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya bayani shi ma Allahu rabbus samawati wal ard yayi bayani a cikin surati suratul baqara karshen suratul baqara da suratul baqara dan haka wannan ke nuna mana girman wannan ne rukunoni na imani satin da ya wuce mun yi bayani bisa kan imani da littattafai har muka yi bayani juma'a da ta wuce bisa kan awa a ce ban tsoro da kashedi da haɗara ga mutane musulmi wanda ba su damu da karatun alkur'ani ba wanda suka kaurace ma alkur'ani ko suka mai hijira duniyarsu da lahira abin da ke jiransu na bala'o'i allah tsare mu nami na kau da kai da alkur'ani na ko oho da shi to alhamdulillah yau sai mu shiga rukuni na hudu na rukunonin imani shine abin da ake ce mai imani da littattafai aw in ce imani da manzanni Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani cikin suratul baqara a cikin lokacin da Allah yake cewa amana rasul bima unzila ilaiha wajen dai da cewa dukkan masu imani sun imani har ya zo da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala kannan haka zalika cikin suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani yace wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai yace wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida Allah ce duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzannin shi da mala'ikun shi da manzannin shi da littafai shi yace da littafai da manzanni kaga manzanni sun shigo sai da ranar tashin kiyama sai Allah ce tabbas wannan yayi bata bacewa wanda yake mai nisa ai ya bace ya bar hanya ta addinin musulunci haka zalika cikin suratul hadid Allah subhanahu wataala yake cewa man wanda ya imani da Allah da manzannin shi Allah subhanahu wataala ce fa ulaika humus siddiquna wannan sune masu gaskiya kaga ba ka zamanto mai gaskiya cikin imanin ka sai ka imani da manzanni gaba daya haka zalika ya zo hadisi wanda al-imam muslim ya fitar da shi hadisi mashhur na jibril alaihi salam wanda ya zo yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa kan musulunci bisa kan imani bisa kan ihsani da kuma sauran dai tambayoyi da hadisin ya kumsa daga ciki da ya tambaye shi bisa kan menene kuma imani sai ya ce kai imani da Allah da mala'iki da mala'ikun shi da littattafan shi da manzannin shi har da ya zo yake cewa kuma ka yi imani da kadara mai daɗi da marar daɗi kaga muhalli shahidi ka yi imani da manzanni gaba ɗaya to da haka yayin wa masu daraja wannan shine rukuni na hudu na imani imani da manzanni malaman aƙida me suke ce mai imani da manzanni kan nan wani alkhairai imani da manzanni yake tun kuɗo ma bawa musulmi duniyar shi da lahira kan nan wai shi wani haƙoƙi ne ga manzannin Allah kan mu musulmi wannan abu ne yana da kyau musulmi ya san shi na farko malaman imani ko in ce aqida suka ce abinda ake ce mai imani da manzanni shine at-tasdiqu al-jazim gasgantawa yankakka wanda babu shakku a cikinta cewa mi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ga kowace al'umma da ya kawo a duniya wani manzo wanda yake kiransu na su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi da ba ta da shirka ba daya na biyu da cewa kuma yana kiransu na su kafirce ma duk wani abu wanda ake bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kaga dole sai an samu la ilaha illallah shine annafi wa isbat kenan a kore duk wani abun bauta koma bayan Allah a tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shine ya cancanta a bauta ma in dai ana so mai bautar ta amfane shi duniyar shi da lahirar shi Allah ɗaya ake bauta ma to nan sune manzannin Allah kan na hanzu ba mu kare ba kuma wajibi ne musulmi yarda da cewa dukkanin manzannin nan sun isar wada saƙon da Allah ya aiko su da amana da gaskiya ba wasa da duk abin da Allah subhanahu wataala ba su sun isar da shi ba za ka taɓa samun annabi daga cikin annaba ba wanda ya ɓoye wani abu wani wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ba zai taɓa yiwuwa ba wannan shine yan uwana abin da ke wajibi na musulmi ya sani kan annaba da cewa Allah ya aiko ga kowace al'umma wani manzo wanda ke kiran su nan su yake kiran bayan Allah na su bauta ma Allah shi ɗaya ba tare da shirka ba kuma su kafirce ma duk wani abu da ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu ta'ala kuma ya tabbatar da cewa manzannin nan sun isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da gaskiya kuma da amana to yin wannan na tun kuɗo ma bawa Allah alkhairan duniya da lahira a duniya duk wanda ya yarda da haka ya yi aiki da shi to abu na farko ya samanto bawa ya san shi bawa ne na Allah mai bautar Allah subhanahu wata'ala ai yin haka gare shi ya zamanto mai bautar Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyar shi na biyu shine ya san da cewa ya ya nuna alama ta kamala imani fa'ida ta bi shine kamala ce ta imani tsarkakakke tatatacce a wayi gari ka imani da dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba ka raba tsakanin su a wanda Allah subhanahu wa ta'ala gai na uku kuma shine wannan zai nuna da cewa mutum ya yarda ilimi ne daga Allah subhanahu ta'ala da ya aiko annabawa ai rahama ce da Allah subhanahu ta'ala ya ma bayan shi da kuma so da kamna da ya aiko masu annabawan da za su shiryar da su musu kan hanya mustaqim shine hanya wadda take miƙaƙa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wali kulli qaumin hada cikin suratul ra'd kowace al'umma da ta zo in ji Allah subhanahu ta'ala na aiko mata mai shiryar da ita ai murshid wanda zai nuna mata hanya tiriyan tiriyan ta samun rahama Allah subhanahu ta'ala da yarda shi duniya da lahira na uku fa'ida ta uku ko ta hudu imani da manzanni na haihuwa mu son su da girmama su da zanin darajar su irin kalubalen rayuwa da suka samu irin son su na Allah da tsoron Allah su irin yadda suka yi nace na su isar da sakon Allah subhanahu ta'ala gare mu mu bayan Allah dan mu rabauta duniya da lahira dan abin da ke nuna maka duk al'ummar da babu addini za ga da cewa dabbobi ma sai hisu tunda abubuwan da za su yi dabbobin ma ba za su yi ba to da ka gani ashe wannan ke nuna son su a cikin zukatanmu fa'ida ta biyar ko ta hudu shine imani da annabawa yana nuna mana godiya da Allah subhanahu ya kamata mu ma ubangijin mu subhanahu wata'ala bisa kan wannan aike da imam da cewa bai bar mu ba haka kara zube ya aiko mamu annabawa da za su nuna mamu hanya ta shari'a ta shiga aljanna da samun rayuwa ingantatta a rayuwar duniya da haka ashe wajibi ne musulmi ya zamanto mai godiya ga wannan falala da ni'ima da manni da Allah subhanahu wata'ala da baiwa da yima kowace al'umma da ya aiko musu manzan domin da ya so ya gada mai aiko manzan kuma ba abin da za a yi amma falala da rahama daga Allah subhanahu wataala sai ke aiko annabi ko manzo ga kowace al'umma don ya haskaka masa hanyar samun tsira duniya da lahira kan nan fa'ida ta biyar ko ta shida aiko manzanni da Allah ya yi shi yasa Allah ya nuna mabayin shi hanyar shiriya da kuma hanya ta tabbata ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala likulli qaumin hadaka zan wasu ya nuna mamu hanyar da ya kamata mu bi tiryan tiryan wanda zai sa mu samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala dan ka dauki wajen ibada kaga ba ka yabota Allah sai inda annabi rahama ya nuna sallallahu alaihi wasallam shi yasa ga sallah sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli kai al'ummata ku yi sallah yanda kuga ina sallah ka gani da Allah ba shi sallah shi Allah sai ya aiko mashi Jibril alaihi salam ya nuna mashi shine yazo saman minbari ya hau sahabbai na zamna suna kalla yace to zan yi sallah wa ku diba sallu kuma ku yi sallah kamar ra'aytumuni usalli wanda ku gani ma ina sallah kaga ashe zawwar shi ya nuna mu yadda zan bauta ma Allah haka zalika fuskan abubuwa da suka sha danganci aqida da tauhidi na babu shirka babu kafirci babu munayici Allah shi ɗaya ne ya cancanta abota ma duk wani abu koma bayan Allah baya da haƙƙin ibada in dai ana so ibada ta amfani mai ita duniya da lahira kaga annabin rahama ya nuna ma al'umma haka haka zalika lokacin da zai aikin haji wanda aikin haji tilo guda ya a rayuwar shi zai ce khudu anni manasikakum kai al'ummata ku koyi daga gare ni yanda ake aikin haji yau zan yin aikin haji ko ne diba da ake mai sahabbai suka gani a ido kuma sai suka rubuto mamu suka kawo hayyo gashi in za ka ta aikin haji sai an nuna ma to aikin haji yana da sharuɗaiwa baicin sharuɗai yana da rukunoni baicin rukunoni akwai mahazurat akwai kaza akwai ai ta gaya ma dan saboda kai aikin haji hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan hajjin ka ya amfane ka duniyar ka da lahira in ko baka yi haka ba ka bata lokaci kuma ka kashe dukiya ga banza dukkan al'amura komi komi annaba suka nuna zamantakewa miji da mace haƙoƙi haƙoƙin iya haƙoƙin iyaye haƙoƙin makwabtaka cuɗanya mu'amalar da muke saye da saidawa da sauran abubuwa duka na rayuwa babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bari face ya ga ma annaba sun gani shi yasa Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni ne in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala mubashirina masu bishara da aljanna ga bayan Allah salihai munzirina masu kashedi ga masu sabon Allah bisu kan shirka da kafirci da sabon Allah da wata jahannama gobe kiyama Allah ce me yasa li alla yakuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da rusul dan ka gobe kiyama mutane su zo gaban Allah sai mu baka aiko mu manzo ba ya Allah shi yasa Allah ya aiko su nuna mu da aka gani fa'ida babba da muke samu zauwan manzannin Allah shine su suka kowa mu ibada su kawa man halayen kwarai kunya me ake cewa da suna adalci da dukkan akhlaqa alhamida da annaba suka zo su suka kowa mu shi yasa Allah ya ce manzo Allah sami wa innaka la ala khuluqin azim tabbas wallahi insha Allah kai manzo Allah sami kana buskan tabi'o'i halaye na kwarai kaga duk annaba suka koya mu wannan din shi yasa da ka shiga al'umma da babu addini sai gansu da cewa a wajen dabbobi babu tausai babu jin kai babu rahama babu adalci wanda ke da ƙarfi shi zai canye wanda me yasa dan saboda ba su bi hanyoyi hanya ba ko in ce ba su tabi'antu da tabi'o'in annaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a duniya kenan shi yasa annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam ana lakum mislu alwalid yace kai al'ummata ni gare ku awan uba ne yu'allimukum ina ilimtar da ku tauhidi da aqida da alqur'ani kuma ina ilimtar da ku da tabi'o'i na kwarai ni gare ku awan uba ne in ji manzo Allah sam cin hadisi Abu Dauda da al-Imam Nisa'i wanda ya fitar da hadisin subin ga haka dalika fa'idodin da ke jiran mu gobe kiyama imanin mu da manzannin Allah da annabawa yan uwana za ta kare mu daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala dan duk da ya imani da annaba da manzannin Allah ya cika wani daga cikin rukunonin imani da Allah ke bukata wannan sababin zai sa Allah kare shi daga azaba gobe kiyama amma aksin wannan wanda bai imani ba da shi gobe kiyama zai shiga wuta shi yasa babu addini mai daɗi irin musulunci dan mu kaga a musuluncin mu shi ya mana umarni mu yi imani dukkan annabawa amma wanda ba su ba za ka tsammani sun yi imani da wannan annabba su ba mu kuma gaba da amanar rasuli bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi sai ce wa rusuli ka duk annabawan Allah mun imani da su shi yasa mun imani da Isa jazi Christ mun imani da Musa da dukkan annabawan da Allah gai mun imani da su amma yanzu zamanin annabin rahama ne sun tashin kiyama yanzu zamanin alqur'ani har tashin kiyama wancan annabawa bayan Allah ne Allah ya aiko su mun yi imani da su ɗari bisa ɗari to amma yanzu mi zamanin manzan rahama ne salasa shi yasa annabin Allah yake ce ma Umar dan Haddab da yake karatun at-Taura yake cewa wallahi da a ce Musa Musa a ce yana da raye in bai yi imani da ni ba ba zai rabota ba dole sai ya saki addinin shi ya koma addini na dan a nuna maka girman musulunci da girman manzan al da girman alqur'ani haka zalika daga cikin fa'idodin da za mu samu gobe kiyama in imani da annabawan Allah shine Allah zai tara mu ya sa mu cikin tawaga wacce tawaga ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala a wanda Allah gai cikin suratul nisa Allah ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim duk wanda ya da'a ga Allah ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam to wannan suna cikin tawaga tawa Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina annabawa Allah zai saka cikin tawagan annabawa Allahu akbar sai Allah subhanahu ta ce wasiddiqina da bayan Allah masu gaskiya wanda zuciyar su gaskiya maganar su gaskiya aikin su gaskiya irin su Abubakar Siddiq irin su diyar shi as-siddiqatu bint siddiqa Aisha radiyallahu anha da duk wani wanda ya fice da gaskiya a rayuwar shi gobe Allah zai gama ka da shi kai musulmi da kai imani da Allah da manzannin shi Allah zai zai saka cikin wannan tawaga bai kare ba sai Allah ya ce wa shuhada da shahidai wanda suka mutu wajen wajen daga addinin Allah wanda sun mutu domin suna so kalmar Allah ta zamanto hiyal uliya sama kalmar kafirai ta zamanto ita ce sufura da Allah zai saka tare da wannan bayan Allah kannan wasu salihina da bayan Allah salihai salihan bayi wanda zuciyarsu ta sal- ta zamanto saliha aikin sai zamanto salihi imanin su salihi ne tabi'o'in su kuma salihai ne Allah zai sa ka tare da su gobe kiyama me yasa imanin ka da Allah da manzannin Allah subhanahu wataala ya jawo maka haka sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa an kana neman tawaga kwamfanyi cikakken mutane al'ummar da Allah ya so sai Allah ya ce to wannan su ne shi yasa dukkan gaba ɗaya rayuwar mutum ba yanda za a iya zamanto cikin bayan Allah na ƙwarai ya shiga aljanna sai ya cinci kan cikin wannan mutane guda hudu in ma ka zamanto annabi to yanzu babu annabtaka kuma annabtaka ba wani kokari bane da imani ke sa ka same ta zabe ne daga Allah kuma an rehe ta daga manzon Allah san babu annabi daga shi sallallahu alaihi wasallam martaba ta biyu shine siddi as-siddiqiyya shine ka zamanto bawan Allah mai gaskiya wannan kana iya kai kokari ka zamanto zuciyarka gaskiya magana ga gaskiya aikin ga gaskiya na uku shine ash-shuhada ash-shahada fi sabilillah wannan kuma tawfiki ne daga Allah da Allah yake ba bawon da ya so na ya mutu wajen daga addinin Allah subhanahu wataala wajen yaki amma ba irin yaki na zalunci da boko haram da sauran mugayen mutane da suke suna kashe mana mutane da soja suna cewa yaki ne wanda kowa da duniya ta san da cewa karya ce inna ma zalunci ne Allah muke roko shiryar da su su gane su bari su tuba su koma bayan Allah na kwarai in ba haka ba Allah kare mu daga sharrin sai kawo mu ya kawo mu karshen su muna roƙo Allah kawo mu karshen su to da haka in ba haka ba dada sai as-salih as-salihina sune bayan Allah da suka nagartu nagartattun bayi wanda zuciyarsu akwai nagarta aikinsu akwai nagarta maganarsu akwai nagarta tabi'arsu akwai nagarta bayan Allah ne nagartattu ka same suna sako domin su ba mala'iku bane ka same suna yin ba daidai domin su ba annaba bane amma salahasu ai ibadarsu da tsoron Allah su da ayyukansu na alkhairi ya wuce zunubin da suke aikata to wannan shine salihin bawa to wannan tawaga guda hudu ita ce Allah da ita ita ce can cikin suratul fatiha muke ce kullum ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kenan minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa muna roƙon Allah sa mu cikin su Allah gafarta mu zanuban Allah mu cika da imani Allah ruwa mu asiri a duniya ya ruwa mu asiri ranar mutuwa ya ruwa mu asiri ranar wankan gawa ya Allah ka ruwa mu asiri cikin kabari tambaye da ke jiran mu guda uku Allah ka taimaka mu bada ta an tambaye mu wane ne ubangiji mu ce kai ne ubangiji mu ya Allah an ce wani annabi ya zamani a zamaninmu mu ce muhammadun rasulullah sallallahu wani annabi wani addini mukai mu ce musulunci shine addinin mu Allah ka samu cikin bayin da za a cewa mun gaskiya a buɗa mu faidaitar ta aljanna har ranar tashin kiyama ya Allah ka sa ibadan mu ta tsare mu daga azabar kabari ya Allah ka sa ibadan mu ta hidda mu kewa kabari ya Allah in mun tashi gaba mu littafi mu a hannun dama ya Allah in mun tashi wajen hisabi Allah ka sa mu sami hisabi yasira Allah ka sa ibadan mu ta rinjaye zunuban saman siradi Allah ka tausaya kamar mu rahama mu wuce salim alim mu shiga aljanna ya Allah kai gafara da jin kai da rahama ga iyayen da suka haihu da yan uwanmu da malaman da dukkan musulman da suka rasu maza da mata Allah ka masu rahama Allah ka gafarta mu zunuban su Allah ka tada mu da su gobe kiyama cikin aljanna ya Allah muna roƙonka musulmin da ba su da lahiya nan cikin mu ko asibiti ko gidajen su Allah ka ba su lahiya Allah ka sa kafara ne ga zunuban su ya Allah muna addu'a ga yan uwanmu da suke cikin gidajen kaso Allah ka kawo musu taimako da agaji ya Allah muna addu'a ga bayinka da ke bara addu'a gare mu ka san su ka san bukatocin su na alkhairi kai ke biya Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhairi shugabannin mu tun daga sama har ƙasa na gwamnati ko in ce na bariki da na gargajiya Allah ka samu rayuwarsu albarka Allah ka taimaka musu fuskan amana da aka- ka aza kansu wanda gobe kiyama za ka tambaye su Allah ka taimaka musu ga abin da zai zamanto alkhairi ga addinin mu alkhairi ga ci gaban ƙasar mu alkhairi gare mu Allah ka taimaka musu shawamu Allah ka musu agaji Allah ka tsare mu su duk inda suka shiga ya Allah ka ba su nasara ga makiyan mu makiyan addinin makiyan kasan mu Allah ka bunƙasa tattalin arzikin kasan mu Allah ka fitar da kasan mu daga kangin talauci wannan damuna ta mu Allah ka sa mata albarka musulman da ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya musulman da ba su da aure Allah ka ba su abokan zama masu masu masu albarka mazan su da matan su wanda sun yi almai haizu ba su da aya Allah ka ba su aya masu albarka ya Allah ka shaidar ɗiyan musulmai maza da mata ya Allah ka shaida ɗaya musulmai mazar da mata Allah ka hana su Allah ka raba su da lalacewa Allah ka sa su haranta mai iyayen su rai duniya da lahira ya Allah in kasuwan na birnin maradi ko in ce na jihar maradi Allah ka samu kasuwancin su albarka mayyan su da kananan su wanda su kare Allah ka dora wanda kaso su ta musu Allah ka raya ta uwan da suke jin dadin kasuwancin su Allah ka sa su ƙara jin dadi Allah ka biya ma duk musulmi bukatocin su na alkhairi ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ya awwal al awwalin wa ya akhir al akhirin ya dhal quwwati al matin ya dhal arsh al majid ya fa'alan lima yurid ya rahman ya rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al zalimin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله